بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau a biyu ga watan sha'aban shekara ta 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan januwari 2026 miladiya akwai tamarin can gaba shafin na da yawa so yana ganin tamarin din so da yanayin lokaci ba ne mai yi su duka ba ko kuma ba za mu yi su ma baki ɗaya ba so za a samu ina ganin kamar za mu iya kaiwa inda muke son kai shafin na da yawa a tamarin nan da me muka ce za mu wannan na? so ma'anar izan sai mai guda biyu sai mai guda biyu ne ko ok sai da malam an samu an yi ko? ok mene ne ma'anar? shi fi'il a'ammu min al'amal al'amal ya shafi fi'ili ya shafi كل فعل عمل مفعول وليس كل عمل فعل
عمل شيء إذا ما قوي أيكي وانا ما أنت مو على العمل والصالحات أولا شيء على العمل كيف يكون أنت نزاع أي شيء بعد هو غير عقل من غير ما فيه ما عمل لا كثير من العقل
ناجي قالوا abin da al'askari ya faɗa a cikin furukun luwa? akwai wata ma'anar da na so ku tsaya a kanta almuhim dai alfi'il yadda ka faɗa a am amma shi cewa wani am wani kaza a am kaza a kas ai bai ɗauke asalin inda ake san ajiye na bambanci tsakanin su biyu da wani ya ce shi al'amali yana bukatar sai an yi aiki tukuru shi ma alfa'il aiki ne wanda yake watakila ma aiki na wanda mai iko aikin ubangiji shi aiki na kun faya kun babu wani abu da ke ba shi wuya za ka ce fa'alullah ba ce a amalullah wanda wasu sun kawo wannan da sauransu ba da ba komi dai a duba wani lokaci da shi izan fa
dama da aiki aiki wannan shine muka faɗa ba wai me ce ce ma'ananta me ce ce ma'ananta misali in za mu ce da hausa me ce ce ma'ananta idan in aka ce mukafa'a da jaza sai ka gane misalar da suka kawo kai ma sai ka sai ka ta'abirin sa da naka yaran shi za ka gane ai ko Cewa me?
In aka ce, in aka wani ya faɗa abu, akan ce wani misali, zan yi maka zan kawo maka ziyara, sai ka kuma ka ce, in ku haka,
to shi wannan me ne kenan shi wannan ne me shi wanda ka ce in ko haka ne shi me shi eh ne ne eh sakamakon ne ai da za da dai sakamako ne mukafa'a kuma shine kamar za ka kanka maka duk dai sakankawan ne sakankawa ta magana fa ba wai ba san kawo ta tukuci ba san kawo ta magana a magana ka zo da wani abin da zai zama kamar sakamako ne na abin da abokin magana kai faɗa ko na to da ba kuma yana ganin ko ko ko wannan sai faɗi wannan wata fa'ida a gami da wannan gami da izan nan ku sa ki abin ku alƙalin ku rubuta يقول الفائدة في معنى إذن فمعنى إذن عند العرب لأنه يفيد الجزاء والمكافأة فلو قال لك قائل سأزورك, سأزورك غدا فقلت له جزاء لزيارته
فقلت فقلت له جزاء لزيارته إذا أكرمك فكأنك تقول فجزاء ونتيجة لعملك أعمل كذا أعمل كذا فكأنك تقول فجزاء ونتيجة لعملك وصنيعك هذا أصنع كذا وقد يضمر في اللفظ معنى الظرفية والمعنى حين تفعل كذا أفعل كذا هذا إضمار لل... ل... لمعنى الظرفية والمعنى حين تفعل كذا أفعل كذا أي حين تزورني أفعل لك الإكرام وقد يضمر في معنى الحرف آه في الحرف معنى المعنى الظرفية والمعنى حين تفعل كذا أفعل كذا أي حين حين تفعل الزيارة أقابله بالإكرام شكرا كوي مكسيكا تكيجي وقد أيضا يضمر في الحرف معنى التعليل أي لأجل فعلك هذا أعمل كذا وقد يضمر في الحرف معنى التعليل أي لأجل فعلك هذا أعمل كذا وهذه كلها احتمالات والأظهر بالصواب والله أعلم أن إذن مشتمل على المعنى الظرفية بمعنى حينئذ وقتئذ عندئذ ومما يدل على ذلك أن اللفظة أي لفظة إذن توافق هذه الألفاظ وقتئذ يومئذ حينئذ في كون تنوينها عوضا عن فعل محظوظ يفهم من السياق na ji wannan isa abinda muke cewa shine wannan dai jaza din da duk shine asalin shine khasiya na idan jaza da mukafa shine khasiya shi za su malaman suke faɗa malaman na hau wato saboda aikin da kai zan sakan ka maka da kaza wannan sakamakon wannan shine khasiya abin da yake bance idan da duk sauran harfa in ba haka ba sauran abin da ka kawo to zai sa shi ya zama shi da shi wancan harfin sun yi tarayya to amma a ma'anansa shine muke cewa meye ma'anansa shine kamar kenan aiko wannan shine kamar da Hausa to amma shi a kundarin lafazin shine muke magana mu ana iya izmarin ma'anan zarfiya tare da shi da ma'anar hina idan inda idan وقت إذن لسوراسه وأنا أي إذمار التعليل أي لأجل سبودة أبن كي نزيارة كان يكون ذنك المباكة سبودة كاقوانا أي إذمار ونما أنا رشيما أخشى أي إذمار كمار أنقويا معنى لي إذا ما ويكو كبودة كوبا هكا أبن يكبا amma dai da shi ne nake cewa abin da ya fi ya fi bayyana shi ne idan shi ma tare ke da yan uwan shi ina su wakta idan din an yi tarikin azzalin ne bil kasara kamar yadda aka yi tarikin shi na idan aka yi wakta idan da sauransu aka mishi ma aka mishi tariki da kuma wani lokaci ai shi ma munawwan ne wani lokaci wani lokaci kuma a sa mishi nunin nan abin da yake nuna haka shine shi ma idan ya yi daidai da wakta idan inda idan yawma idan wajen kasancewansu wato musaya ne na jumla wannan tanwinin nasu iwab ne an fi'il mahruf in ka ce yau ma izin to wannan izin inda ka faɗa kamar akwai wani jumla da za ka kaddara a wajen wanda ana fahimta shi daidai da siyaƙi ne da ya zo an fahimta an gane muhammad ko a gane wani lokaci ko saboda yanayin katin ana yin shi ne a matsayi a matsayi a lokaci kawai sai in ji sai in ji bakina yana faɗan lafazan da ba aka suke ba kuma sai faɗi daidai sai zan sake maimaita a zan faɗi ba daidai ba na je ina jin kashin da jina cewa yawon mukhati ba yawon mukhati ba hada lama ana lafu mukhataba shine mukhataba shine allazi tuwajjihu ilayhi al-kalam ismu maful ne ai irin wannan wayan kuka ji wata ana iya samun buhul haka irin wannan ana cikin mutum ina bayani ne in haka yana wurin bayani so sai a sai a farkar sai a gyara shi na hun ba shi da daɗi ana tafiya kuma ba a ja ba a kuma ba ka mikar da harshen ka ya ul mukhataba ce amma na jina ta maimaita ya ul mukhataba ya ul mukhataba kuma ya fi so da ya fi so biya fi so na maimaita wanda ke nuna cewa waka ta baya can da ba ji nake sosai ba ta ina ba da haka ne ta faɗan su sai mu shiga karatu ko wannan abin da suka faɗa baya mustaqbilan za a ce ko mustaqbalan an yakuna al-fi'l al-mudari' ba'daha mustaqbilan ko mustaqbalan me me ne sa ka ka bi ni kenan haka nan haka na faɗa baya can ai je haka na faɗa mustaqbilan ko mustaqbalan an yakuna al-fi'l al-mudari' ba'daha mustaqbilan ya dawo mustaqbalan yana
yana gaba gumi ka kamar baya dalilin bacci to takbilan shi ne sun fa'il mustaqbalan ismul maf'ul to me to me ya babaci lafza nace an yakuna al-fi'l mudari' mustaqbilan ko mustaqbalan menene ma'anar a fasara za ku yi kuka fasara shi za ku fahimci me shi shi ya zama fi'il mudari fi'il mudari ya zama bayan bayan fi'il mudari da yake zuwa bayan bayan idan ne ko ya zama mustaqbilan wanda yake fuskantan lokaci ne na gaba ko kuma wanda aka fuskantar da shi lokaci na gaba eh shi da kansa kenan shi shi da alfa'il shi fi yau zane shi da alfa'il ya fi da kufa wannan kusa akwai masu bi wannan abin da lokaci nake kawo muku wani lokaci na kadi ne a wasu kan yi to amma dai da yake kafin ni ina yi ne saboda a gane ba lazumta maka yana ba kuma ma dai duk yanzu shi kansa ana hawan mun yi laushi saboda mun jima mun fi shekaru ba ma dubawa sosai an aje sosai ilimi ilimin kara addini ba sa barin komai ilimin hadisi musamman an riga an shiga sai a daɗe ba a duba abubuwa ba saboda haka wannan kusan ni kai na kari hata ce nake dawo da ita ana daɗe ban abin nan ba su sun fi cewa mustaqbala su malaman nawa ai su akwai yadda suke faɗa kuma yadda suke faɗa su haka inda suka dama haka za a sha in ka ce mustaqbalan kaga bi itibari anna al mustaq anna al mutakallim shine al mustaqbil kuma shi nawa ya magana yana alaka da magana ce nawa na da alaka da magana ce ai mustaqbalan ai yuradu bihi al istiqbal haka za in ka fasa shi aka sai ga to mustaqbalan za ka kamar shi inda yuradu kace inda ta'awil kace yuradu ne to kaga mustaqbalan ya zama ai min fi'li غيره أي من استقبال غيره لا من استقبال الفعل المضارع سبع الفعل المضارع بايع أكن باكيري أما مو ده هوسع مو فعل مو شيء مكي سام ما أي كفاية فعل مضارع فلك ممكن مستقبلا مو على على عرفنا ونياي ولك شيء هذا ليه مستقبلا وانا باوي kuskure ne a yare ba ya halatta in ce fi'il mudari mustaqbilan saboda shi kamar da muka faɗa ma bi hadir din shi ma mu ce mustaqbila saboda ya fuskanci wani abu ne shi ma na gaba amma muka ce mustaqbalan shi kai mai magana kai ne ka fuskanta da maganan ka ka fuskantar da shi to wannan dai dai fawaid ne sai mu je mu shiga karatu saboda haka in aka ji irin wannan wani lokaci a can a yi rika magana to to bari mu dauko karatun baki da ahwal an min haythu al-ibhar wal idmar awalan wujubu izhariha wajibcin cewa a bayyanar da a bayyanar da da an yajibu izharu an fi mawdi'ain wajibi a bayyana da an a waje guda biyu an takuna fi mawdi'in la ya'ti fihi al-izmar kama sayati ya zama an in ta zo a wani waje wanda yake ba a koyi ba a koyi ta ba a koyi ta ko da jawazin ne kuwa misali ka zo da fi'il mudari'i wanda galibi dole ce kasa an a wajen ko ba tawilin sa kai zuwa mazarinsa ba kuma ka ce ba za ka annin ba kaga yanzu wani ai ba zai yi ba ba zai yi ba tunda a nan dai dole dole shi ka kawo in kuma ba ka san kawo sai da ka juya shi zama zuwa ga mazarinsa amma ka kawo fi'il mudari ka kuma ba za ka ce ba za ka an din ba ko ba kai tawilin ba ka ga wannan abin ba zai yi ba an taqa baina lamil jarri wa lamil wala annafiya ta zama ta tsanci kanta tsakanin lamul jarri da la annafiya wannan lamul jarri shine wannan da li Allah ka kauli ta'ala li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujja aw baina lamil jarri wa lam azaida ko tsakanin lamul jarri da lamun ta tsarin nan ɗaya daga cikin fasara da malamai suka yi ka kauli ta'ala li Allah ya'lamu ahlul kitab ko kace li ya'lamu ahlul kitab wannan li Allah abinda ya sa saboda in ka ce ba za ka ce annan ba zai zama lila to kaga an sama alf sakin alf sakin a tawali al-sakinai to kuma tawali al-amsal kun san haza mamnu inda al-arab wa mashinu inda al-arab فدائما ابدا العرب تتخلص من توالي الامثال باساليبها tana da suna da wasu usulubai da suke bi wajen su kubuta daga wato kinnai su zama sun zo a waje daya saboda kai hafi da tsikan da sauransu sai saniyar wato ba ibmari ha wajabcin a ɓoye ita ita hannun inda ake ɓoye ta dole shi sai kayatu an almudwar nan wannan me yasa larabawa suke sa suke kawo wannan ba wai haka ne ga wakili suke zaben an ba dan wani zai ce to ai wannan shi ba ta magana an ba an ba an mara ai wannan kawai cika baki ne a ce an ce an ce a wurin sai me yasa ba za mu kawo wani lafazin ba ko mu ce kawai a'a kawai kawai lamul juhudin kawai ko kuma au ko kuma fa'u sababiyya ko hatta aljara in duk su ne kawai suke wannan aikin ba sai an kawo an almudmara takaliran ba saboda galibi waɗannan lafuzza ka kamar lam lam lam harful jar ce harful jar ba ta shiga cikin ba ta shiga cikin af'alai hatta ita ma aljarra ce hatta aljarra ce yadda ta ba ta kalma nasu ba ta tana ci da yawa amma dai a wajen malaman nahawu ta kadi wato lirabu ta lirabi ne na na harful jarri su kaga ba zai a ce sun shiga cikin fi'il mudari ba to kuma shi fi'il mudari ga dama galibin al'amari babu wanda ke hawan sa hawan kawara yadda yake so irin an a cikin harfa saboda haka to kuma a inda yake ya halatta a sa an ko a cire an za ka gani irin wannan lamun lamu ta'alli su suke shiga su suke shiga mudariya haka inda ba ba a saka taba ganin ta ba to a ce kawai ita ce ta butu to wannan wannan takalidin ya fi saboda haka wannan hikayen hikaya ce wacce take malaman nahawu malaman larabci sun yi azanci kwarai da gaske in ba annan ba to kusan in ka kawo ba wani abu za ka gani abu zai kwance maka in ka kawo an da shi abu zai ba a sami wato tawafuki sosai eh eh ita yanzu ai ana ana ana ta magana kan an yanzu ita halat ne da an yanzu za ta magana eh la halat ne da an to gashi ana samun wani lamul juhud au da kuma hatta da kuma fa'u sabiya da au alma'iyya da ba'u alma'iyya afwan duka gashi suna zuwa kuma suna yin kuma su ma su ma na wasu bindi to me ya wannan na wasu bin alhali su ga asalin ɗabi'a su da aka sani a baya can to su ne za a ci sa aka maka ta harijin maka ta alida to in ka kawo an tunda dama ana samu tana irin wannan jawaban da kuma da kuma abin nan to kaga in da wujubu din ba ka kace annan ya fi maka alidi kuma dama ita ce dai aka san dama tana shiga tana irin wannan akce akce sai mu zare eh duk da dai ka san dai usulubul larabawa dai ba ba a taba zuwa aka ittifaqi aka ce wai wurin annin bara da yin zuwa dan dole dole sai an boye an boye ta ba amma dai wannan dai saboda takalidi ne na nahawu saboda kafin ya zama a rike shi kuma ta khaliji ne mai kyan gaske yace yusabu al-fi'l al-mudari' bi an al-mudmara wujuban fi al-mawaqin al-atiya mawaqin ne ko mawadi' to mawadi' al-atiya ana fi'l mudari' ana yi mishi nasba a wajejen nan kamar haka ba'da lam al-juhud bayan lam al-juhud suna kiran filamu da inkar wani lokaci akwai wata suna kamar da imamu fabari ke fada a cikin littafin sa kaga yanzu kuma manta suna wallahi wanda lamun juhud akwai wani suna da fabari ke fadin ta fabari mutumin ne wanda ya Allah ta'ala ya mishi ya sa ya san nahawu na gaske to amma fahimtar me yake fada wani lokaci sai ka fahimci yaran mutaqaddimuna da istilahatin su zai iya zuwa kawai kaga ya faɗi wani yare ku ba ku ke faɗi shi a yanzu ba amma dai kusa al'ura tsabari shi kashi mujtahid ne mutlaq ba da mace da duk wani imam da ka taba sani a duniya in dai imam musulunci ne malami ne makarancin qur'ani da qira'at malami ne masani da kanci tafsiri malami ne kusanci larabci malami ne masani makaranci adabi a tafsirin sa ba abin da ba za ka gani ba kawai bai akwai shi kuma komai sai ka gan shi zai tuka maka shi ya ta kawo ko a tafsirin sa ko a kuma littafin sa tarihi malami ne babba ya da littafai da ya rubuta akan akan a cikin alqiraat ina ganin banda rashin rabo da yasa ba mu sami wasu daga ciki ba daga cikin mazhabin su shi alqiraat shi yana tahari yana alintiqa kusan da isnadin sai ke rawaitowa ba wai yakan tsaya yana cewa yana wani qira'a ne wai da qira'an wani wani wani wani ba shi da isnadin sai ke rawaitowa shi ma eh shi da isnadin sai ke rawaito abin sa so idan wani lokaci ka dan yi zabe zabe wanda wasu lokaci kuma malamai ba sa dacewa da shi zai iya zuwa kawai ruwa ya buta wace za a ce shi gaskiya min haifu da iraq shi ta kashe shi don haka yana ganin wannan haza ta fannin min binan rawi kawai ba zai karbi ta ba kamar da wasu ke tsammanin cewa dole za su ajiye mishi magana ta ba haka abin yake ba amma dai tabbas akwai abin da yake ishtihadi ne fa akwai ishtihadi a lamarin tajwidi gaskiya da lamarin wasu abubuwan akada akwai wasu akwai ishtihadi wannan dai matsala ce mai nisa wata rana kuma abin akwai mafarit na kowane tsari mafarit shine ko mufradadat mufradat shine abubuwan da ya kaɗaita da ya zama shi baya karantu da wannan to ijtihadin sa ne ko kuwa ya samu daga darwaya ne ya samu daga ruwaya ne wannan da wasu abu ina faɗin waɗannan abubuwa saboda ina goyon koka mu makaranta kar ku tsaya akan basics kamar mutum ne yana son ya ganta likitanci amma tsaya akan kawai dan ababiyansa kawai da da biology da chemistry kaga ba jahili bane amma shi wannan an yi maka naka gane ne amma ta kaka zo kaga an an ana magana na ilimi a kimiyyance ka ce za ka karkata baki sai ka rika yin shiru in za ka tsaya shin tsaye mutum na shirin ko su ko su wannan waye sunansa shabuliya ko in ka tsaya nan babu laifi kai kuma za ka zama kayan zama dindin ba amma kar a je ta ana magana ta ilimi ka je ka sa mutane baki ko kuma ka zo ka ce ai shi ba san shi yana kantarwa ba kamar da wasu ka taba malaman ba haka an ji an ji an zo ana magana sai suka ji tana tsaye gumi so ai shi ba san shi yana karatu ba ina je karanta to kaga dole jahilci ne dan baka sani ba shi ke nufi kuma babu shi akwai abin da malamai sun ta tattaunawa wani ishtihadi ne na su ko ba ishtihadi ba ne ko wajen wasali ko kaza ko kaza ko kaza kaza kamar ba'afan da bu'fan ai kusan duk audu ne a kiran hafs to mufradin sa ne ko mufradin sa ba haka asu ya sabai bashi ko ko shi ni shi kawo wannan wannan ka sa magana ina fada saboda ku tashi tsaye kai karatu kar ku fa kar ku dinga shiga mu ilimi kuna mushi an kawara akwai abubuwa irin wannan da yake jira ku sosai da kuma mashigan ka to tsarin da yadda zaka banci wannan shine ka san ka wannan music sun in ba ka ta wannan music sun ba to ko ka je san to karewa za kai saboda haka su waɗannan abalama abin da suka baka duk wani abin da baka bukata ne kai sabani zai sa ka je gaji da kai kamar fiqhu ne mu wa fiqhu nan a halari ai shine aka zo aka rayu aka baka kawai to shine fa iya aka abin da aka yi amma ana magana addini ta saka baka sa baki kuwa sai ka tsaya abin da ka sani kawai to a kabari ga yana da wannan yana da wannan su abu ubayy al-qasim ibn salad manyan makaranta ne su al-amash amma kaga yanzu ba a ji labarin saboda su masu tsaya sun takarantar ba irin wannan ba daga cikin abin da muke malamai ta ji nakari shine abin da suke goya muku a musabaka wajen wajen alqalb su dinga wani kamar sansanin alƙalibin ba sa kawo memu baki da ba sa min ba'di ba sa rufe baki wannan da yawa ai masu yana cewa na bida ce ta kanta tun wani na ce sabon ne ko six ne ce aka ƙi wuta da kuma duk masu tattaunawa da shi duk jahilci suke faɗa don ba sa kawo da hujja shi ya kawo hujja shi ya kawo hujja da alƙalib daidai da kai magana ba bimu ake mai daita in dai mutum ya ta har da ba'u da ma dan me za ku dinga wannan sanar da haka ba ka faɗin ta to abin da ya fada nisa fa muje muje abin da saura to alamul juhud shine lamul inkar lamul inkar an kira ta juhuda ko inkaran saboda annafi alqati wal inkar ta kamar wato mutum ne kaga alama akwai wani dan musuntawa abin da ke sai yake faɗa maka shine kake ƙara tabbatar mishi wannan magana tabbatarwa ne yankan shakku cewa lalle haka abin yake shi wato tabbatarwa kake tabbatar wanda kamar ma ana maka wato inkari ne kai shine kake tabbatarwa ka jaddada shi lahul inkari wal juhud sai wahiyar lamul masbuka bi kauni ناقص ماض لفظا ومعنى او معنى فقط shine wato lamun wanda take akwai wani kana ko da duk wani abu nake sarrafa ta shine bi kaunin manfiyin bi kaunin manfiyin naqis irin kana da kafaro a baya fi'il ma bi naqisin nan to ita ce dai anan ko ya tabo lafzan uruqu da kananta aw wa ma'anan ko kuma ta zo bata zo da kana bata zo ta sarrafa ta ta zama fi'ili ko fi'il mudari musamman مسبوقه بلم الجازمه اما اما هما معنى ضد هذا في الماضي ناقص فالماضي لفظا ومعنى كقوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم كان يازو لفظا كان تابو لفظا ومعنى تازو والمعنى ان الله لن يضيع له لن يضيع لكم ايمانكم ابدا لا صغيرا ولا كبيرا wannan shine juhudin auren Allah bai tozata muku wato imanin ku ba lan yubi alakum imanakum la saghiran abadan la saghiran wala kabiran ko kadan wato kamar suna tantaman cewa yanzu gashi an ce su juya daga su juya su kalli Ka'aba bayan da ta sa kalmatul maqdis to suna ganin kamar ya za su yi da aikin wanda suka mutu ya za a yi da aikin da suka yi so a baya to ubangiji ke tabbatarwa tabbas lallai wato tabbacin da babu da yake yankan shakku aikin ku ubangiji bai tabbatar da shi ba aikin ku ubangiji bai tabbatar da shi ba to suna cewa masbuk bi kaun wannan kaun bi kaunin manfi kan kawo ya kamata a kawo manfi saboda galibi ya kan zo da ko ma kana ko lam yakun haka ya kan zo da shi kaunin manfiyin bi an yakuna masbuqan bi kaunin manfiyin wal madi ma'anan ka qawli wani lokaci yakan zo kuma da ma'ana na madi amma kuma yana nan da kamar inna alladhina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum ay lam yakun Allah muridan muridan lighfrana lahum kuntan tunda da dama kana fi'li madi naqis ne ita wannan lamun lamun juhud din zaku zaku li irabati li irabati shine harful jar harful jar zaku yi mata irabi to shi wannan kana fi'il madi naqis kamar da suka faɗa mahzufu khabari ha kuma shine muridan muridan sai da zamta qadir ma kana Allah muridan ida'ata imanikum an fahimta ma kana kana Allah aka ga wannan ba ismu ismu kana ce ba sai na khabar khabar shine aka shari ai shine aka ce to kai da qadirin muridan an fahimta lam yakun Allah ليغفر لهم أي لم يكن الله مريدا الغفران لهم Allah bai ga dama ba ba zai taɓa ba ko yaya ba zai taɓa yaje musu ba ya tabbatar musu da abin da zai faɗa nan to sai jumlar da take zuwa kuma bayan lam ita din lamun lamun juhud din sai ka zama kuma fi mahall jari lam duka ka ta zama kaga dafi iri ta zo amma da an koma kuma sun ce fi mahall jari shi da to kaga to ka ce a ce duk wannan fi mahall jari wato duk fi mahall ismi ne shi a wajen a wannan wajen
dole sai dai a mata har ila mata irabun harfi jami ita lamu ko ina haka haka haka zaka mata eh to rabu iraba harful jari haka zaka yi mata ta ce to aka ce lam lamul jahudi haka harful jari ce mu yi mana ba ba sai mu ma dan wannan annafiya ce kana fi'il madi naqis Allahu ismul jalala ismu kana مرهون بالضمة ليضيع لام لام الجحود يضيع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة سيكما إناني أي شيء وانا إني تو إيمانكم وانا أي كابشي وانا إني مفقود بهني سيكتي وخبر كان محبوف تقديره مريدا مريدا مريدا menene shi cewa ma kana Allah muridan ida'ata imanikum muriban ida'at imanikum haka ne zama sai ka ce kun ga ba sai ce wal jumla min fi'l mudari'i wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza fi mahalli harfi jarri li lilan al-juhud an fahimta yawa ina ganin na shi ba mu da wata matsala ko ba kamar babu wani abu a kan da wannan ku lura ce ku larabawa yayin da yayin da suka suka suka kuntata amma sai kuma shi tasarrufi su faɗaɗa harshen su to wani lokaci da yayin da wato ba za su samu suka suka kuntata a lafazi sai su kawo lafazin kana ita lafazin kana nan tana musu aiki ba ƙarƙaƙani ba a wurare da dama da dama kaga ai ko jiya mun kawo cewa wannan cewa wani lokaci kamar sai da amrin ne sai da amrin shi ba shi da ba mishi bina ulil majhul amma jiya ne ko shekaran jiya ne yawa to kaga in ka ce in ka ce li yakuni dawa'u lil marid kace li yakuni dawa haka dai kan suka kawo ai a takadir shine falyu'adda ad-dawa lil marid a tanadar masa amma kaga sai kana sai zo ta ta kawo wannan ma'anar kuma amma duk da haka addu'a sai zama fa'ida da ruwa wannan dinta wannan ba ya zama kamar fa'idar ta to mu shiga ba da au ita au anan ya fata da sun faɗi a wannan wani lokaci in ba in ba a faɗan ma'anar sai ka ga abin da tuwa shine wanda yake da ma'anar ila ko hatta lil ghaya wanda yake ma'anar al ghaya ko al istiqla kawai kace au bi ma'ana al-ghaya aw al-istithna al-ghaya kuma dama harfin gaya kusan guda biyu ne ai ko ko dai ila manya dai wanda dai suke wannan min da min da hatta a wannan ila da hatta wannan ai shi ibtida da gaya ne wannan ne sai tubmaru an wujuban ba'da au ana boye ta bayan au ita wannan ita wannan ita an wa zalika fi mawdi'aini a waje guda biyu na farko idza salaha fi mawdi'iha hatta ka qawli sha'ir idan ne zama zaka isa hatta to sun ce hatta ana amma dai galibi malaman nahu ma ila suke cewa to dai dai abu ne ba wani babanci a qawli sha'ir la atashilanna as-sa'ba aw udrika al-muna afwan da Allah wannan wancan baitin na jiya idan wallahi narmiyahum bi harbin tushibu tifla min qibal al-mashibi tushibu ne ni na ce tashibu tiflu na bai da shi tiflu shine fa'ili wannan fa'ilin shine alharu din shi yakin da shine take yake sawa wato da tsanan da za su gana musu sai su shi tsifila tsifila zai zama fulun biyu duk da kuma an kace a tsifila din shi ma kuma in aka yi tawili sai ga wata gida ya karbi la tashilanna sa'aba aw udrika almuna faman qalat al'amalu illa lisabiri wata da dini wannan ina son wata da dini na son waƙensa shi daga ji lokacin fara waƙa za ka ji kawai wato ba sai ma an gaya maka waye ba za ka ji kawai yadda baiti suke wato kamar ana mashi waye wallahi wato yanayin lafuzan haka za ka ji suna sauka kamar ruwa a bakinsa la astashilanna sa'ba yace wallahi da abubuwa masu wahala sai na mai su masu sauki da ƙarfi da yaji au udrikal muna har zuwa lokacin da zan samu biyan bukatata ta faman qaratil amalu illa lisabiri dama duk wasu burace burace ai ba sa zama su mi kauya sai ka bi hakuri to kaga nan au udrikal muna ma'anahu ila an udrikal muna au hatta udrikal muna yawa to kaga dai in kace ila din ba za ka ce ana aurin to da ka je shi wanda hina na tawjihi na nuhat din nan gaskiya tawjihi ne mai kyau za ka gani shi ko ba gadi ba lokaci ba ka ji su in ka gani a gaba حيث جاءت أو فيه بمعنى حتى التي تحتمل الغاية والتعليل إذا لا ما حتى مثلا هو يشي تحتمل الكوك هو حتى أدرك المنى بمعنى الغاية أي إلى أد... إلى أد... أن أدرك المنى كوك ما كتشي للتعليل أي لأدرك المنى لا ما حتى هذا ولا ما أدرى حتى لا تكون فتنة كوك إلى أن لا تكون فتنة وكما لكي لا أن تكون لئلا تكون فتنة عفوا لئلا تكون فتنة إلى أي إلى أن أدرك المنى أو أي كي أدرك المنى وانتصب الفعل المضارع أدرك بعدها بأن مضمرة وجوبا شيء فعل مضارع أي مش نصبة يا يا نصبته saboda wannan an muzmara da aka boye ta to kun ga wannan bi ma'ana ila kenan ko illa ko hatta ko to sai na biyu shine idza saluha fi mawdi'iha illa ka qawli ziyad al-adam shi ma ne ya daga cikin mawaka na banu umayya banu umayya nake tsammani na ziyad al-adam ya daga cikin mawaka na banu umayya wa kuntu idza zamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima yace idan na mammotsa kasan kasan gefe kasan kafan mutane wanda na kamanta shi da kana kana shine kamar wato shi tsinin kimau din kasan kimau din to shine yake cewa idan wai ya ya taba ya taba ina sai ni kan da kafa kasartu kuhubaha sai in kakkarya shi idan sahun nasu na mutane au tastaqima ko kuma sai dai za su mike yanda nake so wato shi duk yanda shi so takwarawa ke ji kawai yanda ke magana shi yana in yazo yana kai tankwara a daidai to yakan tankwara ya da karfi da yaji ko dai ku tafi daidai ko kuma ya karya kama a ga shi shi wato nan kama karya ne wanda to kaga ana sai ce au tastaqima ai illa an tastaqima eh haifu ja'at au fi ma'ana illa fil istithna ai illa an tastaqima wan wan tasaba al-fi'l al-mudari tastaqima ba'daha bi an mudmara wujuban sai ba da hatta aljarra hatta mai siddabar kenan ya yau ke fito a kaza gobe ke fito a kaza ba da hatta aljarra saboda in za ka biya in za ka ta'awilinta ita an al-mudmaran da fi'ilin da yazo bayan ta fi mahalli jarri ne bi hatta haka kamata ya zama fi mahalli jarri bi hatta kamar yadda kace shi ma al-fi'il da yazo bayan lamul juhud fi mahalli jarri bi lamul juhud tudmaru an wujuban ba'da hatta al-jarra jarra saboda ita ma tana daga cikin wanda suke sababa suna in suka takan shi zama yana da hatta maqla'il ajr na tana ba kuma azifa wasan fa aiki tana da yawa ku duba ku duba wanda littafin a cikin guruf ya ka kawo ya ka kawo su ya ka kawo su ku duba shi za ku ga shafi na 23 daga tu'rabu harfa gaya tu'rabu harfa abafin tu'rabu harfa gaya fakat sannan kuma ya kawo alfarq baina ila wa hatta ku duba shi akwai fa'idar kusan gaske تضمر أن وجوبا بعد حتى الجارة في موضعين أو وجه دابيو إذا صلح في موضعها كي إذا ملك إسها كي أو ده وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها سود إن يذما أبندك gabaninta kamar dalili ne shine illa na lima ba'da akwai mace tsakanin sabab da illa amma mu hausa muka ci zan buga tagar ta kashe me ke shi illa illa shi ne kamar shi na wancan shi ya haifar da na gaba shi kuma sababi kawai da kawai kawai sila ne wannan kamar sadau ne kawai tsani ne kaga tsani tsakanin bushi wato gini da gini wannan ai ba lalisa alaka ba amma shi ita illa a wajen malamai shi wannan shi ita gabaki da ita illa ita jawo hukuncin in dai kake jira ga hukunci ne shi za suke cewa wato al-illa jalibatu lil hukm wal hukm jalibun lil illa koyaushe haka za ka haka suke tafiya da biddaurani wata salsul misal kamar aslim hatta ta dukula aljanna aslim hatta ta dukula aljanna wata kadiru aslim kai ta dukula aljanna saboda ka shiga aljanna wani yana zuwa da shi sosai umitu an uqatilan nasa hatta yashhadu da ban da wannan ban da wannan akwai wani hadisi ne wanda ya zo dara bai da ta'lili wal gaya akwai hadisi a ci arba'un da wuya akwai ar hadisi yanzu kuma ka shi kaga ya bace mu ba zan iya tana shi ba aslim hatta ta dukul janna kai musulmi saboda ka shiga aljanna wa taqdiru aslim kai ka dukul aljanna to da ka in ka ga fi'il hatta ka go bayan fi'il mudari ya zama na bayan ta'lili ne na gaba shiga aljanna wato musulunta illa ce ta mutum shiga aljanna an fahimta dalili ne sila ce da za ta sa mutum shiga aljanna to wannan kaga yana yana nuna maka cewa hatta din nan ta zo da ma'anin ta'liliya ce sannan kuma nasibatu lil fi'l mudari bi an al mudmara wa yakunu al mazhar al muawwal min an al mudmara wal fi'l fi mahall jar bi hatta haka na fi shi sai ka ce aslim yana fi'lu fi'lu amrin ko حتى الجارة قد تدخل فعل مضارع منصوب به حتى آه الجنة شنو مفعول به منصوب تكتي والفعل من آه أن المضمرة والفعل فعل مضارع في محل ومفعوله في محل جر جر بحتى هذا الأقفى ديتا في محل جر بحتى نبيكم إذا صلح في موضعها إله إذا ما ذاك إيسا إله a wajen kuma ma'ana ya zama daidai wa zalika idza kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha in ya zama gaya wannan wannan shine asalin ta ita gaya ita da dilala al gaya ce ita مثل قولي لن نبرى عليه حاكي عاكفين حتى يرجع الينا موسى kaga ba yarja ilina musa ne anan baya ba wai dan na musa ya dawo wannan idan a sai in ya dawo ne sharadi suka yi gayan inda za su tike su ne ta kakarewa wajen waɗanda abinda suke yi shine wato zuwa lokacin da zai dawo zuwa lokacin da zai dawo shine ita ce gaya wa taqdiru ila an yarji'a ilaina Musa to hatta kamar wannan shine jama'an tawayawa guda biyu galibi takan zo lil gaya aw ta'lif hatta yanfadu ay li yanfadu hatta la takuna fitna ay li an la takuna fitna ko kuma har sai in ba a samu shirka ba zai zama lil gaya ta madan hatta zai zama lil gaya hatta la takuna fitna ai ila Allah tuda bil fitila eh shi ma dai ina ma haka me ne bane tsakanin hatta da da ila to ai idan ban zaya ne ma'ana ita ila tana kaiwa zuwa ga abin ne bai banda abin abin da ake yi kuma hatta za ta iya shiga har abin ma duka haka ita istighraqin gaya na hatta ita ba ta barin kuni ita kuma ila za ta yi zama an kai wajen yanzu misali ka ce ai mun na kai har ɗorayi ta iya yiwa da ka zo nan kofar ɗorayin koma kai to ila ya ta cancanta a wannan wajen to amma in ka ce hatta to ka ce daga danganta har da ƙarshe wannan shi ne abin da malamai suke bambanta shi ne malamai suke suke bambantawa saboda haka ba za ka ce akaltu samakata za ka ce akaltu samakata a tarasa za ka ba ka ce hatta nisfaha ba sai da ka ce ila nisfiya saboda ai baka kai ƙarshe ba amma kace hatta ra'sa hatu da ka ka ba kuji da karshe ka cinye ka kai to ai me kare kuma komai ya tsaya da yawa to wannan shine ita ita yadda take kai gayan ta gayan ta tafi ta wuce ila kadar ta ila tana nuna munta halgaya ne sosan gaske ba ba ba ba ba wato mabda'ul ghaya din ba ita kuma ila ka taqtasidu ala mabda'il ghaya wa ka ta'adda ila muntaha al ghaya akwai sharadi da na gaba su kawo anan ba sun ƙorin gani ko to wannan shi ma ina ganin abin da ya fi kamata shi ne muku muku dictation a fa'ida ce wani lokaci sai gaba a manta sai ku ce to shuruɗu shuruɗu nasbi al-mudari'i bi hatta شروط نصب المضارع بحتى لكي تنصب تنصب المضارع بحتى يشترط أن يكون الفعل مستقبلا لكي تنصب المضارع بحتى يشترط أن يكون الفعل مستقبلا ولو أريد به الحال to ai to ta riga sai zamu imla'i ka san wannan wannan wannan habu nasin da kuke yi ba ta yanda za a yi wato imla'i da shi ne gaskiya shi imla'i ba zai taba yi da wannan wai ka zo wajen sinin sai ka ta wani wani haƙo na uku ba to ai kaga za a sha wuya eh so yanzu ba sani ba ko a cikin littafin nan waya ina da ban da ban da haƙo gaskiya wallahi wani balarabi wani wani bayarabi ne hannunsa kamar me shi ya koya mana habban nan muna mun gode masa a lokacin gaskiya yayi kokari kware da gaske duk mun koya yanzu ba yin ba yin habbu ba yin yayi sanci ba habbu ba yi ba yin habbu ba yin imlai to shi yasa ga wannan ai kaga mutum zai ta shan wuya har a jami'a za ka ga mutum yana shan wuya wajen imlai to shi kuma ka'ida so ake mutum na rubutu kana zarzar kana rubutan kana rubutawa da kuma za a kuma koyi dan takaita ba rubutu haka akwai abin da kawai kai haka dai masa alama kawai kai gaba abinka yana da muke abu ai sai kashi amma saba amma dai a arabiyan kaga abin ya gagara to mai barin likai wani lokaci kuma larabcin nake hadawa sai ga na manta in kun gana dawo sai ku dauki wanda kace ya fi maka sai ka ce likaitun sabul mudari bi hatta yishtaratu an yakuna al-fi'lu mustaqbalan فلو أريد به الحال فحتى حينئذ حرف ابتداء لا تنصب لا تنصب المضارع بها كقول القائل مرض زيد حتى لا يرجونه لا يرجونه بإثبات النون ولو نصبت المضارع وكقول القائل ضرب حتى لا يستطيع أن يتحرك الآن لا يستطيع بالضمة لأن الفعل أريد به الحال to mu dan yi bayani tukuna ko abin da muka fada ita hata din sharadin ta na farko shine ya zama fi'il mudari inda ta kasa ta yi mishi aiki na nasba ya zama mustaqbal ne yurad bihi al-istiqbal inda zai zo yana nuni halin da muke ciki a yanzu to yanzu ba za ta yi aiki ba ba za ta yi aiki ba yawo ba ce ake ba saboda kaga kace bare ba hatta la yastati'u an yataharraka ai al'ana ai yanzu kaga a lokacin da ake ciki yanzu sai kace la yastati'u ba ya ba la yastati'a ba shi in ka ce marid zaid hatta la yarjunahu sai kaga bi ithbat al-nun saboda me saboda ai yanzu ne har suka wuce tsammani da shi sun ce tsammani da shi a yanzu ba su ba su tsammanin wato zai warke eh to bari ka ga bambancin ci gaba ku ce abbabir da abbabir baina hatta alhaliya wal mustaqbaliya الحالية والمستقبلية أن يصلح محل الفاء محل الحالية فاء العاطفة نهى ضرب زي ضرب فلا يستطيع أن يتحرك الآن قال أمتي يدو ita hatta alhaliya duk yayin da inda na lokacin da ake ciki a yanzu ne to in ka cire hatta ka kawo fa'ul azima to za ta zama tafi sabanin lan nabra alaihi akim hatta yarja ila musa la ka ce fa yarja ila musa in dai kana nufin gaya ne to ko kaga ba abin ba zai ba zai tafi ba to amma ita wannan ita haliya ita ba wata gaya take nuni cancan ba ita kawai tana nuni shi fi'ili zai yi mudari'in a lokacin da ake ciki ne a yanzu yake a halin da ake ciki a yanzu to in dai za ka iya cire hattar ka kawo fa'ul sabab fa'ul atifa afwan to yanzu wannan yana nuna maka cewa sai irin mudari da ke bayan hattar ba zai aiki ba ka fahimta yanzu saboda kaga in ka ce yanzu duriba zaidun hatta la yastati'u an yataharraka al'ana a yanzu ne kake cewa da aka dake shi ma gashi a yanzu ba iya motsi yanzu ba yanzu ne ake ciki ba yanzu bai motsi to kaga ba zai ka za ta aiki ba kenan saboda halan ne da take take fa'idantarwa to fidul alhal amma misali idan ka ce in ka kawo wani abin da yake sai bayan ka gama maganar ne sai gaba zai zo abu to yanzu kaga istiqbal ne kenan to za ta aiki yawwa subhanakallah to akwai wata hila wannan kiran wasu zulu hatta ya qul hatta ya qulur rasul wa a cikin makantawa ya kanta da wannan akwai hatta ya qulur rasul akwai hatta ya qulur rasul dibban ba me yi wajen yin to dai wannan dai an dai abu dai an fahimci wannan ka'idar ko to wannan ba shi aji a duba ba shi aji a duba shi ma wala haka al-istiqbal ne shi ma ko eh ai to an ce wa zulzulu kaga an an an an kidba su an jijjiga su har sai wato annabin da shi da wanda suke tare da shi sun ce mata nasarullah to to ta ya kula wannan shine asalin abu da ya zo ai akwai wani sanar da suka nashi da ya kulu mai ta'awilin sa sai mu tattauna wannan insha Allah to sai ba'da fa'i sababiyya wa wawil ma'iyya hatta da take zuwa bayan fa'u sababiyya da wawil ma'iyya فهو سببية هي الدالة على أن ما قبلها سبب فيما بعدها tana nuni ne zuwa ga cewa abin da ke gabaninta dalili ne na afkuwa abin da ke bayanta wawul ma'iyya hiya dalla ala al-musahaba ita kuma da wawul ma'iyya ita take nuni da ma'anar ba'a musahaba nan ma'anahu ba'a wa yusabu al-fi'l al-mudari bi an mudmara wujuban ba'dahuma fi mawdi'aini ana fi'l mudari yana ana nasabe shi dole in suka in ya cika shi bayan auko fa'u sababiya a waje guda biyu na farko al'awwal an yakuna mas an yakuna masbuqain bi nafi mah bi nafi mahd aw khalis aw khalis min min ma'na al-ithbat ko ya zama wato da tsantsan korewa ne ko kuma khalis min ma'na al-ithbat ko kuma ay khalis min ma'na al-ithbat na cewa au ai ko النفي المحض شيء الخالص من معنى الإثبات wanda ya zama tsantsa ba ya tsare ta daga dukkan wani ma'ana ta al-isbati me wanda yake magana annafi al-maham tsantsan korewa tsantsan korewa shine al-khalid min al-isbati kamar da ya faɗa karka kawo wani abu da zai zai kwance maka wannan nafayin da kai ko al-istisna ko abin da ya kama da wannan yawwa ko ka zo da wani abu tambaya amma takariri ne kamar ka ce alam ta'tini fa uhsinu ilayka kaka ce fa uhsina ilayka saboda wannan takariran ne ina fake kira maka in gazo haka ka ranka bada saboda wani lokaci kun san larabawa suna da kamar halce ita ma hal in ta zo wani lokaci ta kan zo ita ma ma'ana ta lafiya ne hal ta'lamu lahu samiya ai la ta'lamu lahu samiya wannan da duk ba a sarar ne buga larabci muje annafayu ma alfa'i misal qawlihi ta'ala wato korewa da ake samu bayan fa'u kamar faɗin Allah ta'ala la yuqba alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha fayamutu kaga ga shi aka share wannan nun aka yi harfin nun ko an yi harfin nun ba ce fayamutu na ba wanda wannan ke nuna cewa wannan ya yi fa'o ta mushi aiki ma'amun ne na fa'o sababiyya wato ba za a karasa su ba su balle ya zama karasa su ya zama dalilin su huta da mutuwa to kaga wannan shi da fayin mutu sai kuma wa ma'al wawi mithl qawli ta'ala am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin za ku shiga aljanna ne Allah ta'ala bai san su waye masu jihadi a cikin ko bai san su waye masu hakuri ba wannan wani irin sani ne wannan wani irin sani ne Allah ta'ala ai kaga baya samu sabon ilimi ko ba ya samu sabon ilimi ilimin ubangiji ta turar baya ya san shi amma wannan eh bayanar wayan da ka faɗa kamar da Hausawa muke fasarawa wannan yayi daidai kwarai da gaske amma dai wannan al'ilm ne da ke da alaka da ba da jaza'i da zai yi wato dan ubangiji kawai ya san kana san shi kuma kai baka zo da aikin da zai gadar maka da wani da wani ta goma shi ya tanadar maka ba to kana buƙatan sai kayi wannan aikin sai ya san da aikin shi kuma sai ya baka an fahimta shi kashi ilimin malamai matawidi suna hankasa shi to abin da dai da yau ana shi da waya alama sabirin wa ya alama sabiri menene ma'anar kenan wawul mai iya nan wa ya alama sabiri eh na tare da yana sanin masa hakuri haka yake muhammad alali a ta a yi hamam hasitu an ta takwalul janna ko kuna riya cewa za ku dinga za ku shiga aljanna ne wallan ma ya'lamu Allahu alladhi jahada minkum alhaji ubangiji ba bayyana da wanda suka yi jihadi ba daga cikin ku aka ga sun yi jihadin gaskiya wa ya'lamu as-sabirin sannan kuma ya san su wane ne masu hakuri wannan wa ya alama din wannan ai babu ma'iyya ce me ce ce takadirin tunda babu ma'iyya ce babu ma'iyya ita ce bi ma'ana ma'a ko to yaya zai zama wannan tumba inda na inda fasa da ne tumba ya alama sabiri ko kowa a yaya ma'ana zai zama inda ai babu ma'iyya ce ai wannan wannan wannan baya alam karkar bi saboda wannan baya alam wannan wannan ya zama ya zama majzumi ne bilan ma wannan hurrika bil kasra lil fika isakine eh wannan wa ya alama kawai shi muke son abin nan to kun ga shi yasa su sauran malamai su al-harra su al-ukubri su waye da su waye duka suna da irabul qur'an kawai za a zo kawai irin wannan saboda a wujo kuma iya irabi ka zo ana fasar qur'ani ba daidai ba ba zan yi tuna me suka faɗa a wajen wajen ba amma dai nan ran waya alamar sabiri in ya zama ba ana maganar ma'iyya ne ai dukhulukum aljanna dukhulukum aljanna afwan am hasibtum an tadkhulul janna أم تزعمون أنكم ستدخلون الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أي ولما يبين الله تعالى المجاهدين منكم فإذا بين المجاهدين منكم فتتعلقوا أو فيتعلقوا ثوابه فيتعلق جهادكم على بثوابه sai zama ladan da zai ba ku ya ɗamfari da kuma shi wato jihadin da kuka yi ويعلم الصابرين أي دخولهم الجنة مع امتحان الله لكم آه و و و وعلمه الصابرين منكم إذا ما معنى ويعلم الصابرين أي مع علمه الصابرين منكم تعرفك sai zai bayyana da su masu jihadi baya bayyana da masu jihadi kuma tare da kuma ya ƙara bayyana da masu gaskiya an fahimta? yawwa ba da lokaci ko lokaci ya koyi mashi ina ganin sai mu dakata ne insha Allah sai ne jazmul fi'l insha Allah za mu kai saboda na ga tamarin din nan ne shi ne dai kan ba za mu yi shi ba tamarin tun daga shafi na ɗari ko ko kuma zaɓo wasu daga ciki wasu daga ciki kuma sai ku je ko wannan na dai tun daga na ɗari zuwa har na ɗari da sha shida shafi sha shida da kaga ba laifi ba ya rige mana aiki sun gaske satin da ne na da abubuwa sosai wallahi wasu abun da ban san kusan takardu ban san cewa datin nasu ya matso ba na sha'afa ne kawai to kuma dole in ta hada saboda haka kusan aikin nake zungur in yi ne in hantsi in an ta yi saboda haka ina ganin mu dakata ne insha Allah muka zo sai mu sai mu tashi akan wannan na asani ya kuna masarufai ne bisa da bin mahab sai mu kara yin bayani insha Allah ta ala akwai tambaya shi ne سبحان الله اللهم كن هدانا ما مولانا ابن مكسل لنا يا سيدنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد على تعالى بها بكاتم ولا الهيري على تعالى تكوين دك الشر على تعالى تفتت دك دك الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ارزق قلوبنا بعد اذا جئنا حبل من لك ربنا كاتل الحق subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin kana manta gobe a sama da muke da shi me shi wani wa zulzilu hatta yaqulu rasul eh waye ya kanta shi da ya kulu ne Muhammad tabako insha Allah sai Allah kai